shi kuma nafe din shi nafe ban cika magana ba shi nafe din nan da da ya yaki wancan ba a faɗi sunan shi wannan shi dan uwan wannan ba an sare din ba an faɗi shi ba shi ba an sare sunan sa amur bin qarar a sare amma shi dan uwan nasu ba a faɗi sunan sa ba wanda ya kada shi ya kusa kashe shi shine nafe bin hilal jumai to sai ko jamali ne sai ainihin mutanen suka wasu ka ɗauke suka gudu da shi sai shi na fi ya ɗauki kibiyarsa na fi bin hilara jamali ne kuma mazhaji ko mazhaji ko mazhaji kabilar su hani bin umar yasa ya ɗauki tako kibiyarsa wanda yana da dafi ya sa masa dafi sai kibiyoyin sai ya harba kuma ya sa ya rubuta sunansa a jiki wasu kan yi kibansa ma ana iya gane kibiyon wane ne wani to shi da sunansa an rubuta a jikin kibiyan ta same ka ka ci da ka ce wake kibiyan wane na na fi an da sunansa to sai ya harba yana cewa armi biha mu'allamatun afuwakwa masu mumatan ta jiri biha ahfakwa layamla anna ardaha wa shaka wa nafsu la yabqa ishfaqa ya kashe mutum goma sha biyu banda waɗanda suka fito yayin da kibanshi suka ƙare ya zaro takobinsa ya shiga tsara suka kewaye shi suna jifarsa da duwatsu har sai da suka karairaya shi suka kama shi kamamme sai shimur ya kama shi tare da sabansa shimur da saban suka kama shi suka shiga jan shi a ƙasa sai ibn sa'ad ya ce me ya kai ka ga aikata wannan abin da kai kai da kanka inji ibn sa'ad yake tambayan shi shi na fi bin hilal sai na fi ya ce masa ubangiji na ya sa abin da nake nufi sai wani mutum da ya dube shi ga jini na kwarara daga fuskarsa da gemunsa ya ce baka ga abin da ya same ka ba ya ce aina kashe mutum goma sha biyu da cikinsu in ban da kuma wanda na yi maraunuka kuma ban zargi kaina akan abin da na yi ba kuma sai shimur ya zaro takobinsa sai na fi ce mushi wallahi ya shimur da kai musulmi ne da ka ji tsoron ka gamu da allah da jini nan mun gode wa allah da ya sa ainihin mutuwanmu akan ashiraren halittarsa ne sai shi mu ya zo ya sare shi ya kashe shi da tako a wuya ya tsara shi bayan da aka kada shi na fi bine hilal al-mudhiji al-jamali na sai kuma wadash turki sunan mutum maulan harf al-masjidi ya bibi taimakon hussein sai hussein ya zo gare shi ya rungume shi a yake cewa man mithli ya ce wane wane wake kamana waye kama da ni wanda yake dan manzan Allah ya sa hukuncinsa akan nawa sannan ransa ta fita sannan har rawo hussein alaihissalam ya tafi wajen kuma maulansa ya rungume shi yana da sauran numfashi shi ma sai ya yi murmushi ya alfahari da wannan imam sai ya ji ya rungume shi kafin ya cika sannan ya cika sai yazid bin mu'aqqib ya yi kira yana cewa ya burai ya kaga yadda allah ya yi da kai ya ce masa abinda na gani alkhairi ne ya yi alkhairi ya yi mini alkhairi ya aikata maka shi ya yi sharri da kai abinda na gani alkhairi ne daga wajen allah kai kuma sharri kare gani sai shi ya zai bi mu'akilin ke cewa kayi karya dama kafin yau kai makareci ne baka tuna da lokacin da muke tafiya tare ba a bani lauzan ya sunan unguwa ce haka ke cewa usman yana musulmi ne wato yana ba rantar da dukiya ke kuma ma'auya batacce ne kuma kana cewa limamin shirya shine ali bin abi talib ya ce eh wannan shine ra'ayi sai yazid ya ce yazid wani wani yazid da yazid bin mu'akil tunda wancan yazid din ya shahara da an je yazid akan dauka shine amma akwai wasu mutane yazidodi mutanen kirki akwai yazidu da ba mutanen kirki ba cikin wani makaranta na akwai wani suna suna wani yazid bin mas'ud wanda ya yi ma imam hussein kyakkyawan ansuwa a takardarsa har imam hussein ya masa addu'a ya ce allah ya saka maka da alkhairi kuma ya je taimaka ma imam hussein da mutum dubu goma sha biyu amma suna kan hanyar suka ji abin da ya faru ya faru amma sunansa yazidu ko ba sunan larabawa ne ya dai wannan mummunan bawa din ne ya zo ya bata suna ya shahara da ya zama mummunan suna saboda haka idan aka tsine mai zido wancan dan ma'awuya ake ne amma akwai wayansu sunan laraba ne akwai mutanen kirki da wani suna akwai kuma wayansu amma wasu na sa a matsayin suna kwaikwayon sunan yazidu dan ma'awuya allah ya sauke to wannan dai sai wannan shi yazid ba mutumin kirki ba wannan muke magana shi shi yazid bin mu'akkil din yana bangaren shi bai yazide ne ya wala yazid kuma bai yazide ina faɗin wannan ne don kaɗan na ce yazid a ɗauka ko ɗan ma'awaya ba shi yazid bin mu'akkil sai ya ce ya ce ma burayil ina shaidawa kana cikin batattu wato ya ce kun ji maganan baya abin da yake ce masa me kaga Allah ya yi da kai burai ya ce alkhairi kai ko ka gamu da shari wajen Allah sai ce ƙarya kake dama kai makarici ne ka tuna muna tafiya a bani lauzan ya wasu nan ƙauye ko unguwa ka faɗi wata magana ka ce usman musrifa usman mai barnata dukiya israf shine barnan dukiya almubazzaranci ka ce usman almubazzari ne ka ce kuma mu'awiya batacce ne ka ce limamin shirya shine ali bin abi talib ka tuna ka ce haka ya ce eh na shaida wannan shine ra'ayina wato har za ka rinne sai ya ce to ina shaidawa kana cikin matattu sai burai da ce to a zo a yi mubahala sai suka daga hannunsu su biyu ya zuwa ga Allah ta'ala suna roƙonsa ya tsine ma makaryaci a cikinsu ya kashe shi sannan suka fafata da takumba sai da suka yi addu'a shi yazid bin mu'aqqil da burair suka suka daga hannu suna addu'a akan waye makareci suka ce Allah ya tsine ma makareci kuma ya kashe makareci sannan suka fafata to kaga dawo yanzu Allah zai nuna wane ne makareci sai burair ya sare shi a ka sai da ya fasa kokon kan ya tsaga kwakwalwa ya faɗi kamar an wurga mashi tsawa kuma takobin burair na kansa bai fita ba to kaga yanzu wannan kasan a sari mutum a ka ya fasa kokon kai ya tsaga kwakwalwa ya faɗi kuma takobin nana wata aya ce dama an ce alatsi ne ma makareci kuma ya kashe shi ta wannan irin jura kaga daban al'ajabi ko da ke wani lokaci na ce ina muku karatu daga baya ma zo mu ga darasi ɗin da ke ciki amma wani abin gaskiya daban al'ajabi kun ga shi wannan tunanin cewa sarki ne ke kan gaskiya har ya kai shi ga wannan wake da gaskiya a wajen yazid bin mu'aqqil mai iko mai gwamnati shi ne yake cewa ƙarya kake ka taɓa ka san inda kake cewa usman almubazziri ne kuma mu'awiya ɓatacce ne kuma limamin shari'a shi ne Ali bin Abi Talib ya ce na ce wai ƙarya ne ce dole ina shaida kai kana cikin ɓatar ya ce to mu yi wa bahala ya ce a yi ya rabbi ka tsine ma makareci ka kashe shi suka gama sannan aka fafata to sai ga wani sara da burai ya sare shi ya tsaga ka ya shiga kwakwabin shi shiga kwakwalwar sai ba to yana son ya zaro takobin sai wani ana ce mushi radi bin munkin al'abadi ya zo ya kakume burai suka fafata kokawa burair ya ka da shi ya zauna a kirjinsa sai shi wannan mutumin radi bin munkin ya nemi sabon shi su taimaka mashi sai ka bin jabir bin amr al'azabi ya je din ya harma burair sai afif bin zuhair bin abi ahnas ya yi shi kuma ya faɗi da ƙarfi ya ce ga burair nan fa bin hudair burai bin hudayr daga cikin jama'an imam muslim makarancin alkur'ani shine ke karanta mana alkur'ani a masallacin kuba shi ke karantar da mu alkur'ani duk bai saurara ba shi wani ya soki burai ta baya sai burai ya gurfana a kan radi dama ya zauna kan kirjin radi sai ya ciji hancin shi radi din ya cikin zo da haƙura ya fitar da shi da haƙurarsa hakanan shi suka kashe burayt ke shi wannan abadi din da wannan da ya zo kwace shi sai ke ce ma wannan ka kyautata mini ya ɗan uwan as abin da kai ba za ta mantawa da shi don wato ainihin burair ya kusa kashe ni ka zo ka kwace da shi ka'ab bin jabir nan ya dawo wajen iyalinsa matarsa ta zarge shi take cewa da shi yanzu kai kai taimaka ka taimaki wani akan dan fatima kaskace shugaban makaranta su ƙurra galiba a lokacin sa akan ce ma malami ya karanta makaranci yanzu mu anan aikar kira ne kawai amma a zamanin su malami ƙare ake ce mishi amma makarancin alƙur'ani amma malami ke to kai yanzu maka sayyidul qurra ta ce mishi yanzu shi kake ka je maka aisha ka zo da babban al'amari wallahi ba zan magana da kai ba kuma kaina ba zai taɓa gamuwa da kai ba har abada ita matar ka'ab bin jabir kenan wanda ya ya taimaka aka kashe burair ke shi kuma da yadda matarsa ta ce masa haka nan sai ya ce mata sali tuhubari anni wa anti dhanimatu gadati husaini warramahu shawari'u ai zuwa karshen baitocin da yi sai kuma wani ana ce mashi hanzaratu bin sa'ad shibami ya kira jama'a yake cewa masu da ya masar da magana alkur'ani ya ce ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yawm al-ahzab mithla da'ab qaumi nuhin wa adin wa thamud wal ladina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wannan kalmomin mu'min ala fir'auna ne yake masu wa'azi da shi ya qaumi inni akhafu alaikum yawm al-thanad يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يا قوم لا تقتلوا حسينا wannan wannan zancen ne bayan ya kawo masu masal da zancen mumin a ali fir'auna kamar yadda ke ce a cikin alkur'ani sai kuma sai ya faɗi na ya ce ya qaumi la taqtulu husaina wa yushitakumullahu bi'adha wa kad khaba man iftara to ya kuma da ya ya dauko kuma masallin da daga alqur'ani Husaini ya ce Allah ya saka maka da alkhairi ya ce kuma rahimakallah ya ce ya ce Allah ya saka maka alkhairi Allah ya rahamshe ka innahum qad istawjabu al'adaba hina raddu alayka ma da autu ma da autu ma da autu ilay min alhaq sun riga sun cancanci sun cancanci azaba saboda sun yayin da suka yi makarar da abin da ka kira yesu gare shi na gaskiya kuma suka zubo a kan su rutsa da kai ya kuma yanzu bayan sun kashe yan uwanka mutanen kirki ya ce ka yi gaskiya ya dan manzo Allah yanzu ba ma tafi lahira ba ya wato yana neman izini a ba shi izini ya tafi lahira ya tafi aljanna da yana to sai imam salam ya masa izini ya ban kwana da kusain ya gabata ya yi yaƙi har aka kashe shi sai kuma abis bin shubaib a shakiri ce maulan shakir a abis bin shubaib a shakiri ya fuskanci shauzab maula shakir ya fuskanci shi ne abis to zai ya wuce abis din daga wancan bangare ne abis bin shubaib a shakiri ya fuskanci shauzab maula shakir shi kuma shawzab yana da cikin mutane masu ikhlasi kuma gidansa ainihin wuri ne mahaɗin shi'a ne suka zama suna tattauna fadarorin ahalbait ya ce ya shawazab mai ke ranka kuma me za ka aikata ya ce zan yaƙi tare da kai har a kashe ni sai ya ce ala saka mata kana kai sannan ya gabata ya zuwa ga abi abdullah ya ce muna bidan na ya ce hata ya stasi baka cika ya gabata ya zuwa ga abi abdullah bin itisab ba zai da zan fasara shi ba itisab to bidan lada mukan ce mashi muna bidan bidan la- kamar in musiba ta same ka ce kana neman ladan wannan musiban wajen Allah shine itisab ya ce domin yau ne muke neman lada da duk abin da muke iyawa sannan shauza bai ban kwana da hussein ya yi mubaraza a fagen fama ya yi yaki har aka kashe shi sai abis wannan da yake ce ma yanzu na fahimci shi abis nan shi ne ce mai ya karwa shauza bai je yaki sai abis ya ce kuma ya tsaya gaban abi abdullahi alaihi salam ya ce yau ba wanda abdoran ƙasa na nesa ko na kusa da ya fi ɗaukaka a kai a gare ni fiye da kai da zan iya tunkuɗe maka wannan abin da su- suke nema da kai da da- da raina da na yi haka shi assalamu alaikum na na shaida kana kan shirya kuma kana da- kana kan shiryan babanka shi ma ya fuskanci mutane yana zare da takobinsa ya ce ku saurara akwai wani wanda yake son ya mabaraza da ni sai suka shiga ya- darewa don sun san shi tsare sun san jarumi ne babba nan ya ce yanahum arafu ko ashja'un nas shi abis kenan sunansa abis bin shubaib ashakir sai umar bin sa'ad ya- ya ya- ya musu tsawa ya ce ku jebe shi da duwatsu kaga shi wannan koma dan fafatawa da shi ba su yi. ce ku dobe shi da duwatsu ne da ya ga haka nan sai aje sulkensa da abin nan garkuwansa garkuwansa ya fuskanci mutane ta ce kawai ya- ya- ya kora fiye da mutum 200 sannan suka kewaye shi ta kowane janib Da- da- da sare-sare da da da jefe-jefe to shine har ibn sa'ad ya ce wannan mutumin ba za a ce mutum da ya kashe shi cikin ku duk ku kuka kashe shi kun san galiba akan ce wane ne ya kashe wa- wane ne ya kashe wane ko da ko da an fafata da karshe dai wanda ya kashe shi shi aka ce wane ya kashe shi To amma umar umar bin sa'ad ya shaida akan cewa ce wannan ba za a ce ga wanda ya kashe shi ba sai dai a ce duk kun kashe shi kawai sai kuma jawun maulan abizar alkifari ya tsaya gaban imam hussein yana neman izininsa sai imam salam ya ce ya jawar ka bi mu ne domin bidan lafiya na yi maka izini yanzu kana iya tafiya amma sai ka- ka sa kanka a hannu." sai ya- ya ya faɗi a kaf- a- a kafafun imam yana sumbantar kafafun nasa yana ko- yana cewa ni idan kasance da ku a cikin yalwa kuna kyautata mini sannan kuma a cikin tsanani in yashe ku to wata magana da ake cewa john ya faɗi wala allah ya faɗa wallahu alam amma ya shahara su kan taɓa ɗan magana ni ba na jin daɗin magana yana cewa abin nan jikina na wari inna rihi la natir wa hasbi la la'im walau ni la aswad fatama fas alayya bil janna li yadiba rihi wa yashrufa hasbi wa yubayyidu lawni to shikenan wala Allah mu yanzu muka ga wannan zamu ga cewa wala Allah ba mamaki tunda a lokacin ana ana ganin duk mutumin da yake da bakin fata bai da daraja a tsakankanin su bakin fata bai da wani daraja lalle haka din saboda haka ga ainihin ana ganin ka buga ba gara ba kana ganin shi ma kamar shi bawa ne amma dai ko bawa ne dama ko an siyo shi ba ana ba a ganin shi dai da daraja saboda haka yanzu ba da misali ma za ka ga an ce bakin mutum ana nuna ana nuna tsoro bai da daraja saboda kwaso baƙaƙe ake a sayar a bautar da su to amma warin jiki ba bai da dangantaka da bakin fata in ka ji mutum jikinsa na wari kila ƙazami ko yana da wani ciwo na warin jiki amma ba launin ba wari yake ba to kuma wannan karatun da suke ya sa da yawa suna da suna tunanin cewa shi bakin mutum yana wari sun ɗauka fatan shi na wari saboda suna cewa ga john ya ce ni jikina na wari kuma ga shi yana da to limu kuma al'ama a wurin a ce mutum la'imi ne sai dai a ce shi ba saboda launinsa ba sai dai a ce shi ɗan zina ne shi ne la'imi wanda bai da uwa a ce ainihin ɗan zina ne shi ne la'imi amma ba ba mujarradin ya fito a wata kabila amma wurin suna ya ɗaukar mutum bai da daraja ba ɗan wane bane ba fitacce bane to kuma sai ce kuma launi na baki ne saboda haka numfasa ne da aljanna domin jikina ya ƙanshi kuma a ya ce kuma matsayina ya ɗaukaka launi na ya fari wace wallahi ba zan rabu da ku ba har jini na bakin jini na ya haɗu da jiragen to shi ma duk wannan duk yana iya ɗauka in john ya inganta john ya faɗi wannan haka yake tunani amma aka yanka jini na bature da jinin bakin mutum aka ɗauko sunan shi jini fatan na iya bambanta amma jinin iri ɗaya jini sawa'un na baki ne ko na fari ne amma kyaman bakin mutum wani zaunannen abu ne har yanzu ana yi har yanzu kyaman bakin mutum yana zaune tsakanin wa'anda su suke da farar fata sun ɗauka sun fi daraja shi ko farin fata da bakin fata duk halitta ne kuma lalle ba wai yana ba ma gado ba ne don launi na canzawa baƙaƙe na zama farare farare na zama ba yawan baƙaƙen da suka je a wancan lokacin suka zauna a ƙasashen laraba yau da kullum sun baje sun zama su haka wanda suke ƙasashen turawa sun zama turawa kuma laraban da suka zo nan duk sun zama bakaki haka turawan da suka zo nan duk sun zama bakaki nan a tsakankanin mutanenmu nan akwai wasu asalin su romawa ne wasu girikawa ne wasu faransawa ne amma duk sun zama bakin fata wasu larabawa wasu ma indiyawa duk sun zo nan sun zama bakaki so kuma mutane bakake kuma sun tafi duk wa'ancan wuraren sun zama su wa'ancan wuraren saboda haka shi ga alama launi yana da dangantaka da muhalli ne bai dangantaka da majini yau da kullum duk yana canzawa sun ba kasashen sanyi sosai fatansu na canzawa sosai in mutum ya ji kasar da ke matsanancin sanyi ba za a wuce karni uku ba duk za su zama farare haka din kan mutane suke zuwa wajen kanada nan saboda tsananin sanyi yana yana mai da fata fari don haka su ma saboda farin yana farin su yana muni har ma ba su son farin zaka ga fari kaman farin takarda ba ko kyan gani kaman kai kaman kai amai in kaga wani farin fata ne saboda rashin kyan fata ta cika fari don haka ne ma sukan so inda su je inda rana take duk launin su ya dan kyau in ya zama ya dan yi dan duhu duhu ya fi kyau ya fi fari fari fari fari din ne farin ya cika fari bai cika kyau ba har sukan zo su je su je hutu inda ke da rana domin su launi su yi kyau saboda haka amma noshin ɗin mutane ba mamaki jo ne wannan maganar saboda haka mutane suka ɗauka sun ɗauka ka ga mai cewa jini na baƙin jini na ya haɗu da jini lau alhalin aka sa har mutum jini ya fito ba ya da bambanci ban ki bai ko shi john ya faɗa haka ne amma ya faɗa a bisa ganin haka mutane suka ɗauka kuma ina ganin wannan maganan ya sa da yawa su zai suka ta kakawo shi sun ɗauka lalle baƙin mutum haka yake sun ɗauka yana wari in ka ji baƙin mutum yana wari ƙazami ne shi su ma farare suna wari ƙazamansu duwanda bai wanka ya wanki ba ya wanke baki dole dole zuba wari ba wai launi ne yake in kuma akwai fata da take wari to ciwo ne akwai wasu cututtuka da mutum yake yake jikinsa ka rika wari irin shi kuma har ana magani ana yin akwai na antibiotic da akan sha yana kashe wannan sai mutum ya daina wari akwai masu warin jiki wanda ke ciwo ne an fahimta kuma yana iya kama kowa ba yana kama bakakin mutane bilhassil ma shi bakin mutum fatansa ta ɗan fi ƙarfi ta fi ta farare ƙarfi don haka shi ta fi ɗan binne ta fi ɗan katange shi daga cututtuka cututtuka da yawa za su ima mai farin fata shi bai bikin fata yana iya yana iya resistant nasa to amma ala halin wannan magana na san suna awana hawan bari a ta faɗan wannan magana a ce ga abin da john ya faɗa ga abin da john ya faɗa na sun ce to ba muki ba haka kila haka john yake tunani kuma amma kada wani wanda da yake tunani in ya ga mutum da bakin fata ya ɗauka cewa shi la'imi ne sai mu ce ba haka ba domin akwai 'ya'yan fata marutututu da baƙaƙen fata 'ya'yan fata bai saboda haka idan dan fatima ya je kasan bakaje baki zai in ya je kasan farare fari zai saboda haka kaga bakin fata ba ba ba ba ba kaskanci ba ne ke ɗaya ke sannan jini jini na baki da na fari duk jini ne bai da wani bambanci a ɗebo a gani a duba samfur amma kyamun bakin mutum yana nan an ce waɗannan isra'iliyan da suka suka ɗibi wukakin fatan habasha suka kai su suka ce masu yan uwansu na yahudu isra'iliyawa ne sai ya zama suna kawai kamar suna bautar da su ne kawai akwai wasu daga cinsu da suke da zafin jin isra'ilancin a jininsu har sukan je su ba da gudunmuwan jini a asibiti domin a sa ma 'yan uwansa ya huru to wani da ya je ba da jinin sai daga cikin ma'aikatan suka ce masa gaskiya zan ga maka ya ga masa gaskiya zan ga maka ya daina ɓata lokaci kana zuwa ba da ana zubarwa ne ba a samu sauran su ba da za a sa musu jinin bakin to wannan har na gani a talabishin an nuna suna zanga-zanga su baƙaƙen yahudawa sun riƙe kwalaye a cikin kwalin wannan rubuta cewa even though our skin is black but our blood is as red as yours ko da ke fatunmu baƙaƙe ne amma jinainan mu ja yake kamar naku suna zanga-zanga a kan ainihin an ɗauka su jininsu daban ne ana zubar da aka ce ai zubar da jininsu ma ake kuma idan abin da su je asibiti ne ba wanda zai ba za a ɗauko jinin fari a samu su duk da an ce su ma bani isra'ila kuma har idan yadda su yadda suke tweetin ɗinsu in aka haifi ɗa in miji da mata baƙaƙe suka haifi ɗa sai a zo a ɗauki ɗan a ba wani ya zama yaron wani gida ba za su gan shi ba masu tun yana jira sai a ɗauki a jaka su ba su ba su ɗauke su a matsayin mutane ba wannan yahud ba mamaki irin wannan tunanin yana nan tare da ba'adin mutane haka to kuma ka san yau da kullum idan ana kallon ka abu tana yi ka kalli kanka a haka da akwai wannan yaro na muhammad ma yake ce mu ai wasu ai bakake ma suna ce masu abidi ne kawai to amma sai wani ya ga ya ga wani a- ko a dubai ne ya ce masa ai wanda suke kull- kullu na abid wai bakake kenan suna ce ma baki abd kuma yanzu ma akwai gyada gya- irin gya- gya- gya- gya- gyadan gya- gyadan suna ce mashi postdoc to akwai gwa- gyada irin ta nan da ake kaiwa wanda muka san ta nan eh, masa- ako- gyada iri iri ce akwai gyadan da suke daban-daban amma ka za ka ga yadda ake barewa a ci ya gama da gyada ana ce mashi postdoc akwai shi a iraq to amma a can akwai gyadan afirka da ake kaiwa sai suna ce mashi postdoc abdi sunansa kuma kenan gyaɗan bayi wato na bakaƙen fata saboda ainihin shi shi sunan bakin mutum abd to baki kake kokari kullu na abe to ibadallah ne da jikan mutum insha Allah to amma dai wannan kyaman bakin mutum wani zaune na abu ne a tunanin dan adam Eh, kila ba zai rabu da wannan ba sai an je lahira zai gane cewa a- ja- jarabawa ce Allah ya yi yema mutane na yin su launuka daban-daban a zama ayoyinsa amma lallai baƙin mutum halitta ne kamar kowa wai kun bambanta da fari ba kun fari ba ta inda ya fi baƙi Ba- a, sai- sai da takawa wa inna aka rama kuma inda za ta takawa kuma lallai baƙi ba la'imi ba ne to shi kenan ne wannan dai kenan da dalili sa nake faɗin wannan da yawa suna karanta wannan suna kallon bakin mutum kamar haka ne la'imi mai warin fata to kuma akan samu wayansu abin da kai ci wasu ƙazamai suna da bakin fata in suka wuce sai su rufaci daga nan kuma sai mutum ya ce baki ne ya wuce bai gane cewa in ma yana wari yana warin ƙazanta ne ba yana warin bakin fata ba don wani wani kazamin ma ko ko jikinsa farin takarda yake shi ma an ya wuce za ka lura shi saboda farin na kazanta ne amma ba na ba, ba na launi ba to shikenan dai ala iyalin jawon ko ma menene dalili ya dai ya cimma dai burinsa tunda ya ce yana son Allah ya kanshe shafatarsa an ce shi daga baya ne ma bayan da aka bibbizne jikunan wanda aka kashe a karbala shi ba a ga jikinsa ba to sai daga baya daga sun gane shi jawon ne saboda suka ji sun same shi ya kanshin da ke fitowa da jikin shi ba kaɗan ba ne sun suka gane shi ne wannan jawon wanda imam hussein ya masa addu'a ya ce ba- eh, imam hussein ya mashi izini ya ce ya je yaƙi ya kashe mutum 25 sannan aka kashe shi Hussein ya zo ya tsaya Hussein da Alaihi salam ya tsaya wurin sa ya ce Allahumma bayyid wajha wa tayyib riha wa ashirhu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa arrib bainahu wa bain ali Muhammad to kuma aka ce ainihin sai zama ainihin bayan nan sai aka je duk inda ya wuce ma am- tun a fagen faman yana kanshi fiye da wani miski duk wani miski da suka sai to kuma suka ce anas bin harith bin nubai alkahili eh, tsoho ne ya- ya tsoho sosai kuma yana cikin sahabban annabi don ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ji hadisinsa kuma har ya halicci badar ya halicci badar da hunai tsoho ne har ya yi badar dun daga cikin sahabban da manzo Allah da suke tare da Hussein masu ɗan jin ƙarfi irin su musulun bin Ausa nan da Habib bin Muzahir zai kasance su ma- su yara ne a lokacin a lokacin manzo Allah amma shi wannan har ya yi- ya je badar ya je hunai sai ya nemi izinin Hussein ya mubaraza ya imam Hussein ya ba shi izini ya yi mubaraza ya ɗaure ya ɗaure ya ɗamara irin ya ɗaure da rawaninsa ya damara da rawar sassa da imam hussein ya ya dube shi a wannan rawa sai da ya kuka ya ce shakarar lafi laka ya shek ya fuskanci makiya duk da tsofansa sai da ya kashe mutum goma sha takwas abin su kashe shi sannan amur bin junada al'ansari shi ma ya zo bayan an kashe babansa shi a lokacin shi amur bin janada din yana dan shekara 21 ya zo ya nemi izinin imam alayhi salam to shi kuma ainihin uwarsa ta umarce shi kafin nan ta ce da shi ya ɗana miƙe ka taimaki raihanatu rasulillah bayan ta sa masa kayan yaƙi ya fito yana neman izinin hussein alaihissalam sai hussein ya yabe masa ya ce yaro wannan yaron an kashe babansa a hamlar farko da yiwa uwarsa ba za ta so kuma ya shiga sai yaron ya fuskanci ya je wajen hussein yana da gaggawa yana gudun kada sabon hussein su hana shi sai ce ya yaro sai yaron ya ce ka dun yana ce da imam hussein ce mai yawa ma ban kawo ta sau ce yaron ya ce ai uwata ita ta umarce sai ya masa izini sai ya mubaraza yana yana kirari a waƙe yana cewa amiri hussein wani imal amir surur fu'adul bashirin nadir aliyu wa fatimatu walidahu hal ta'lamuna lahu min nadir lahu tar'atun مثل الشمس الضحى له غرة مثل بدر المنير yana fara yaƙi ba jimawa aka kashe shi suka wurgo kan suka ciro kansu suka wurgo jihar ɓangaren hussein sai uwansa ta ɗauki kan ta share jini sannan ta yar kusa da ita ta dawo cikin haima ta ɗauki al'amudi a wani ƙauli an ce takobi ma ta ɗauka ta shi ta kuma ta shiga kirari da waƙifa da cewa inni a juzu bin nisa ida'ifa khawiyatun baliyatun nahifa adlukum bi darbatin anifa duna bani fatimatul sharifa sai hussein ya ce ta dawo haima bayan ta kashe mutum biyu da al'amudin da ta ɗauka ta riga ta mangara biyu kafin hana ta kashe mutum biyu a cikinsu sannan hajjaj bin masruk aljafi shi kuma ya miƙe shi ma ya yaƙi har sai da aka tura shi aka tura shi da jininsa ya dawo zuwa ga hussein yana ce da shi alyawma alƙajar dukan nabiya thumma abaka zanna da aliya zaka alladhi na arfuhul wasiya sai shi kuma hussein ya ce da shi wa ana alƙakuma ala asir kuma ina biye zan ci muku ya koma ya ci gaba da yaƙi har aka kashe shi sai suwar bin abi humair daga 'ya'yan mutum ne abin girmama a cikin jama'ansa mai yawan sallah shi kuma ya miƙe zuwa yaƙi yana rajas yana cewa walan mas hanna birjira yana yi rajas ba kawo rajas ɗin ba da kuma aini aka ci ƙarfinsa da raunuka ya faɗi ya faɗi sai suka ɗauka ya mutu amma yana dare ya dai kasa tashi don haka lokacin da aka kashe hussein alayhi salam ya ji ana cewa kutila hussein sai ya fito da wuka wanda ya fito da wuka ya shiga sassoka masu sai da suka lullube shi suka kashe shi shi ne ƙarshen wanda aka kashe a cikin sabon hussein wato kenan a lokacin shi wannan suwaid bin amr bin abil muta shi ko da aka kada shi ya faɗi a kife fuskar shi a ƙasa sun ɗauka an kashe shi ashe yana da rai saboda ka shi ne dai na ƙarshen sabon imam hussein yanzu duk gaba ɗayan sabon hussein alaihi salam da an gama kashe su ba saura yanzu ya rage iyalan gidansu bayan nan sai ya zama ba wanda ya wanzu tare da hussein sai iyalan gidansa su ma sai suka fara aniya na fuskantar yaƙi da gamuwa da abin da sabon hussein suka gamu da suka yaƙi da yaƙi mai tsanani da ƙarfin rai wanda ba a taɓa ganin irinsa ba sannan suka shiga ban kwana da juna mutu farkon wanda ya gabata daga cikin iyalan gidan manzo Allah shine wanda aka fi sani da aka fi kira shabihi rasulullah wanda mai kama da manzo Allah sallallahu alaihi shine Ali al-Akbar shekarunsa lokacin 27 mata suka kewaye shi suna cewa irham gurbatan walaisa lana tsaka bai farake ka ji tausayin bakuncin ba za mu iya rabuwa da kai ba ya za a yi suka ji bai dai kula da zancensu bai nemi izinin babansa hussein ya mubaraz a kan dokin hussein wanda ake ce ma dokin ana ce ma dokin lahik ya nufi mutanen da yaƙi yana cewa an ali ibn husayn bin ali na hannu wa rabbul bait aula bin nabi tallahi la yahkumu fi nabni da'i adarbu bi sayfi wa hami an ali darba gulamin hashimiyin qurashi aka ce sai imam hussein alaihi salam ya dube shi duban ɗebe hasu sai idanuwansu suka cika da hawaye sannan ya faɗi da ƙarfi yadda umar bin sa'ad zai iya ji ya ce me ya same ka ne ƙaɗa Allah bai ce malaka ƙaɗa Allahu rahimaka kama ƙaɗa ta rahima walam ta haɓar ƙarabati min rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallat alaika man yadbahuka ala firashika ya ce me yasa mai kare wato umar bin sa allah ya yanke zumuncin kamar yadda ka yanke nawa kun baka kiyaye kusanci na da manzo allah sallallahu alaihi wa allah kuma ya sallada maka wanda zai yanka ka ya kashe ka ke a shimfiɗan ka sannan ya daga kurkuransa muƙaddasa ya zuwa sama yana cewa allahumma shahad ala haula wa qad baraza ilaihim ashbakun nas bi rasulillahi muhammadin khalqan wa khulqan wa mantiqa wa kunna idha ishtaqna ila ru'yati nabiyyika nadhar nadharna ilayhi اللهم فمنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق كددا ولا ترضر ولا تو عليهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا sannan ya karanta wayannan aya inna la astafa adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim shi ali akbar ali bin hussein babban dan imam hussein kamar yadda shi yake faɗi ke cewa ainihin allah kai musu shaida kai shaida akan wa'annan mutane wanda ya musu mubarazan shine wanda ya fi kowane kama da muhammad sallallahu alaihi halkan wa hulukan wa mantika da halitta da ɗabi'a da magana akwai huluk irin ɗabi'a ma ko in sun muka yi mana ce mashi ɗabi'a ko hali na mutum akwai halaye irin na mutum kamar yi ko da irin ko in yi murmushi ko in yi tafiya ko yi tafiya ko irin wannan ya ce to shi kowa kama da manzo Allah a wajen halittar shi kai in ka gan shi ka ce annabi saboda halittar su iri irin sannan kuma ɗabi'unsu ma duk iri ɗaya ɗabi'u zai haɗa da kamar irin kamar yadda kamar yadda mutum yake kamar da yake mantika da kuma furuci wato magana ke in yi magana za ka ɗauka hatta muryarsa annabi ke magana da kuma irin yi salon yadda yake magana ɗin ya ce in mun yi shauƙin ganin annabi shi mukan kalla ya ce allah ka hana musu albarkatun sama albarkatun ƙasa kuma ka rarraba su ka rarraba su ka tarwatsa su ka sanya su gutsi-gutsi gida-gida ke da al'ummarsu kuma karka yarje musu da shugaba har abada kada ya zama su taɓa samun wani sarkin da za su za su yarje masu za su ga za su ga cewa ya yi masu haka ko ya faru da su allah ya tarwatsa al'amarin sai zama kowanne sai dai su sami wanda zai zalunce su sun sun ce wayo in ya mutu wani ya hau su sake cewa wayo in wani ya sake hau su sake ce wayo wayo in wani ya hau su ce wailu in sun ce in wani ya hau su ce kira wailu biyu wani su kira agana ba wanda su sake jin daɗin wani ya ce sun kira mu domin su taimake mu yanzu kuma sun nufo mu suna kashe ce ya sani karanta an inna Allah ya zaɓi Adam da Nuh da Ibrahim da Ali Imran da Alal Alamin zuri'a wasu bayan wasu Allah mai jini to mu ne zaɓaɓɓun nan amma yanzu abin da ake aka ce lokacin da Ali Akabar ya fito saboda kamanninsa da manzo Allah da yake sai suka zuba a guje su mayakan umar suka zuba a guje ana menene menene suka ce ai ga manzo Allah ne ya zo kaga kaga wannan ya nufin sun san shi kenan sun ga annabi da idanunsu abin alajib ana menene suka ce manzo Allah ne manzo Allah shi gashi nan ya zo fagen fama din sai aka shiga zuba a guji sai wasu suka ce kai ba shi ba ne ali akabar ne wanda ya fi kowa kama da manzo Allah ba manzo Allah ba ne wannan wanda ya kama da shi sannan suka komo suka yi suka kashe shi ajib shi ali akbar ya bi ta maimana ɗinsu ya koma ya kai tsara hari ta mai saraɗinsu shi kadai sai da ya kashe mahayi 120 alhali kishi ya masa tsanani sai da wajen babansa don ya dan huta to ya kuma gaya masa abin da yake halin da ke ciki na kishi ya ce ya abata al'atash karkata da ya ce ya baba kishi ya kashe ni wa fikirul hadidi ala ajhadani kuma ga nauyin karfe ya ya galabaitar da ni ya raunana ya wato ga shi yana sanye da sulke rigar karfe kenan ga kuma kishi ga nauyin karfe ga kishi ya ce fahal ila shirbatin min ma'in sabil ko zan samu koda kurɗin ruwa ko kurɗi ɗaya sai husaini ya kuka alaihissalam ya ce wa gaufa ma asar al multaka bi jaddika wa yasqika bi ka'sihi shirbatan la tadma'u ba'daha wagofa gab kake ai da kaje wajen kakanka ya shayar da kai da gidauniyar da ba za ka sake jin kishi ba har abada sannan sai ya sa harshensa shi imamunsa ya sa harshensa a bakinsa don ya tsotsa ya kuma ciro zobensa ya sa a bakinsa ya da jidan wani abu sannan sai yaro a da aka bari sake koma fage ya sake kai kora irin kai koran alawiya ya sake yaƙansu yaƙi mai tsanani sai da kasassu suka yawa daga mutanen kofa sai da ya cika cikon na 200 wato bayan ya kashe 120 a hamlan farko hamla na biyu sai ƙara 80 sai murra bin munkin al'abadi ya ce duk zunuban larabawa na kai na in ban da yake wannan kalmar larabci ne ni ba ya da shi a hausa mai yake ce ma to wa ba wa ba ta sakal duk idan me ne ake idan uban mutum ya rasu ana ce mishi ya maraita ko to idan ɗa ya rasu me ake cewa yi idan idan idan mutum ubansa ya rasu ba ya zama raya ba to idan kuma mutum ɗansa ya rasu menene ya zama idan uwa ta rasa ɗanta akan ce ta yi wabi amma wabi a wurinmu ba a rasuwan ɗa ne kawai ma'anansa wabi ba sai in ta ya'ya suna mace-mace jarirai ma misali musamman shi ne ke ce wabi saboda haka sakal bai bai daidai da wabi ba don haka sukan ce kamar zagi su ce sakala tuka umuka wato ka mutu kenan uwa ka ta rasa ka to shi kenan shi dai wannan rantsuwa yake ya ce wai duk zunuban larawa su zo kan shi in bai rasar ma ubansa da shi ba wato ya zama sai ya sa ubansa ya yi takaicin ya rasa shi sai je soke shi da mashi a baya ya sare shi da takobi a kansa har ya tsaga kansa to sai ya ya rike wuyan dokinsa wannan a mayaka sun san wannan a yakin da yakin da ake shi doki yana da tarbiya doki yana da tarbiya ya ana kuma shi tarbiyan yaki idan mayaki ya shiga mawuyacin hali to in yana son dokin ya kwace shi to akwai abin da wani akwai gashin da ke wuyan doki to shi mayaƙi ke riƙewa in in in doki ya ji an ja gashin wayansa to ya san mahayinsa yana mawayacin hali to sai ya koma da shi gida to shi ali bin hussein da aka yi- ak- suka sassare shi jini ya zuzzuba sai ya ga- ya ya kama abin gashin wuyan dokin saboda haka dokin ya san abin da yake nufi ya koma gida ke adatai ya kwanta a kai to amma jinin da suka yi masa suka tsaga kansa da shi sai ya zubo a kan dokin sai ya rufe idan dokin saboda haka dokin baya gani don haka wajen komawa gida sai ya je tsakiyar makiya to kuma su mai suka yi mishi a kamar yadda ruwa ya zo a haƙo bihi hatta ƙaba uku bisu fihim irban irban su kuma suka su- su- su- suka kewaye shi da takubansu suka gutsutsura shi gaba-gaba ya kira da sautinsa da ƙarfi yana cewa alaika minni salama aba abdullah hadha jaddi kar sakani bi ka'si shurbatan la azma'u ba'da ko ya kulu inna laka ka'asan madhura sai ya faɗi da ƙarfi imamun yana eje shi amma yana tsakiyar maki ya ce alaika minni salam ya aba abdullah ga ba- kakana nan yanzu yana shayar da ni shayarwa da ba zan kishi ba har abada kuma yana cewa ya yi maka tanajin naka kofin sai hussein ya je gare shi ya ya rungume shi ya sa kuncinsa a nasa yana cewa alad duniya ba a dakar afa ma ajra'ahum ala rahman alantihaki hurmatin rasul ya izu ala jaddika wa abika an tad'uhum fala yujibu laka wa tazgi wa tastaghiithu bihim fala yaghithuna babu kaman ya cewa ainihin ba bukatan duniya bayan baka me ya kai ga jura ɗinsu ga Allah kan keta alfarman manzo sallallahu alaihi wa zai tsanani ga ba- da- ga kakanka da babanka ka kira yesu ya zama su amsa maka ko kuma ka biɗi taimakonsa ya zama ba su taimake ka ba. sannan ya ce ma yaransa su kai su dauke shi su kai shi haima aka zo da ali bin hussein zuwa haima su kuma suna yaƙi a gaba gare shi to da shahadan ali akbar za mu dakata da magana sai bayan sallah insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa